أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم الحمد لله يومنا litini bakwai ga watan Zulhijja hijira ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar daidai da sha uku ga watan shida na shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu a ci gaba da karatunmu na wannan littafi mai albarka littafin ruhul adabi na maulana shehu ibrahim radiyallahu anhu muna cikin karatun risala ko a shehu ya ci gaba da cewa wala budda liman yuridu al-intifa bi hifz ma yazdur minna min al-wasaya nazman wa nasaran ba makawa ga dukkan wanda yake nufin yin amfani yake nufin amfana ba makawa dole ne duk wanda yake nufin amfana ya samu amfani to lallai ne ya zama yana kiyaye duk abin da ya guda ya taho daga wajenmu na wasiyoyi duk mai neman ya amfana a cikin sha'anin faizan nan ta shehu to dole ne ya zama yana kiyaye duk saƙonnin da suka kwararo daga gare mu na wasiya duk wata wasiya da muka yi muka ja kunne muka ce ga yadda abu yake to lallai ne ya zama yana kiyayewa kada ya dinga watsawa in ya ji a ya dinga tsayawa kan abin da muka nuna masa wasiyoyin nan da muka yi su nazman wa nasarar wanda aka yi su a tsarin waƙe da kuma tsarin zube irin wannan wanda aka rubuta ta kawai ba da waƙa ba to dole ne mutum ya dinga kiyayewa kada a dinga sabawa wa hadhihi albarawatu hibha wajibun li kulli murid shi yace wannan takarda wannan wasiƙa wannan sako kiyaye ta dole ne kiyaye wannan wasiƙa dole ne ga dukkanin muridi duk wani wanda yake danganta kanshi da sha'anin shehu radiyallahu anhu to wajibinsa ne dole ne ya kiyaye wannan sakon da ya taho daga shehu wa kullum wa qafa alaiha duk wanda wannan wasiƙa ta sadu da shi ya same ta ya karanta ta to fal yansaha ya kokari ya kwafa ya kwafi nashi idan ka same ta ta hannun wani to ka kwafi taka wayo lazamaha mutum ya lazumce ta wato lizamtar kiyaye abin da ke cikinta ai ta karantawa har ya zama abin da ke cikinta na sakonnin yadda saboda ta kunshi duk tafiyar shehu gaba daya in abin da shehu ke nufi da yadda tafiyar shi take da irin yadda jama'an ya suke da yadda yake tafiye da yadda yake son abi da yadda muridai ake so su tafi to duk akwai a ciki to wajibi ne kowa ya zama ya mallake ta kaga yanzu wajibi ne kowa ya mallaki ruhul adabi nasa ya zama yana da shi yana karantawa akai-akai yana bibiyar wannan wasiƙar ta shehu saboda sako ne daga harshen daga alƙalamin shehu da yake nuna yadda ake so kai a matsayinka na almajirin shehu ka tafi wa ya tsaraha kulle yawmin sannan ya dinga karanta ta kowane yini kullum mutum ya ɗauko ya karanta kullum mutum ya ɗauko ya karanta saboda ya tuna abin da shehu ya aiko da shi na sako da yadda ake so kai ɗan faida ka zama kada ka zama ɗan hawa ba hauma kada ka zama ɗan buga buga kada ka zama dama shi abin da ake ce musufancin abin da faizan take nuna mana shine abu ne guda hudu ko na farko sanin Allah shine marifa na biyu neman ilimi na uku a a zikiri yawan ambatan Allah na hudu mutum ya nemi sana'a in an ce sana'a ba wai kana ana nan ka kallafa ma kanka cewa dole ne kai kuɗi ba ya za a yi ku rika haɗa kafaɗu da manyan masu kuɗin yankin ku baka ake nihi wannan wani baiwa ne na Allah in ya so sai ya maka in ya so kuma ya baka yadda kake a'a abin da ake nihi ya zama mutum yana da wata hanya ta kasabi da yake neman abinci bai jiran wani ya bashi duk ilimin mutum duk yawan zikirin shi duk yadda ya mai da hankali kan addini in dai yana da rashin sana'a da jiran a bashi to yana cikin babban matsala yana cikin babban matsala ba haushi dama ya ce mai jiran a bashi ya sha haushi to wallahi akwai matsala saboda haka mu kula da neman ma'arifa, mu kula da ma'arifa, mu kula da yawan zikiri, mu kula da wato ni ilimi, neman ilimi sannan kuma mu nemi hanyar da za mu rika samun abinci ba he mun jira wani ya bamu ba. To wannan shine abin da ake so dama mu kasance a kan shi. Ce ce to, waƙe mu salata, ina yi muku wasiya da ku tsayar da sallah. A yi sallah. Wa atu zakata, ku bayar da zakka. Ku sobo Ramadana, ku yi azumin watan Ramadana. wa hajjol baita man istada ilaihi sabila ku yi aikin hajji ga wanda Allah ya ba dama ya ba iko ai aikin hajji kaga nan gurin kaga shehu yana nuna mana a'a shi fa a tsarin shi a tafiyar shi babu magana wasa da sallah bare ma a shahi sallah ina so mu gane wannan ina yawan maimaitawa a cikin tsarin tahiyar shehu babu wani abu na shari'a da ake riko sakaina da shi ake mai rikon saku saku bare har ma ta kai mukamin wai a ce wai a shahe shi ba wannan magana ba wani abu na shari'a da shehu radiyallahu ta'ala anhu bai jaddada yadda za a yi tsaya ma Allah akan shi ba ai mujaddidan addini ya tsaya wajen kiyaye muradi ya rabu dini wasu sunnatin lati anil mustafa sa tilka dawa'i yace guri na shine in daga addini in raya sannan nan da ta inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine maganin damuwa ta shine maganin matsala ta sannan yana gaya mana la'ura amilu ila ma laysa fi shar'i ja'iza ba za ka taɓa gani na na karkata cikin aikata wani abu wanda wannan abun a shari'a ba hara ba halal bane iya inda shari'a ta tsaya nan nake tsayawa ko to saboda haka duk mai wanda yake son ya zama cikin mutanen shehu da kyau yake jingina kanshi da shehu da kyau kada ya dinga sa kada a dinga samun shi yana yin abin da bai kamata ba kada mutum ya dinga yin wasa da sallah yana danganta kanya da shehu kada mutum ya dinga wasa da azumi yana danganta kan da shi duk wani abu ne da shari'a ta tabbatar da shi ka tsaya a kan shi sannan kuma a same ka da ma'arifa to sannan ne ka zama cikin mutanen shehu so da ka a dinga kula da sallah ƙarshen abin da shehu yayi a gadon asibiti ranar alhamis din nan sallah ne sallah lokacin sallah yayi an saba jin tarihin ga halin da ake ciki na jiki amma dai sai da aka yi sallah to yanzu kaga babu wata hujja da wani zai jingina da shehu kuma a ga yana wasa da sallah babu wannan dalilin yawwa wa tasaddaqu bil mali sannan shi ya ce ku riƙa yin sadaka da dukiyoyinku li wajhillahi ta'ala ku yi hakan domin zatan Allah madaukakin sarki a wata wasiƙa a cikin a cikin jawahirar rasaili ko shi yana nuna muhimmancin muhimmancin ciyarwa muhimmancin ciyarwa mafificiyan ciyarwa ita ce ciyarwa da mutum ya ciyar a cikin ɗaukaka addinin Allah mutum ya amfani da dukiyar shi, ya amfani da dukiyar shi cikin ɗaga addini. Matakin farko shi ne a kawar da yanwa a cikin cikunan mummunai, idan ba su tare da yanwa, akwai yalwa, sannan in an kau da wannan to kuma ya za a yi a raya addinin, tun da an ci abinci an ƙoshi, to ya za a yi a raya addinin ta hanyar ilimantar da 'ya'yan mummunai, kafa makarantu. tsare malaman makarantun da ɗauke musu buƙatun rayuwa da za su hana su su zanna su karantai raya sha'anin alƙur'ani raya sha'anin sannan manzon Allah sannan kuma sai a duba a ga to ilimin muka na sana'a ya za a kuma a yi ilimi na sana'a ilimin zamantakewa ta yau da kullum ilimin zamani duka a kula da su mutum ya amfani da dukiyar shi a nan gurin shine can a cikin wasiƙa shi yake cewa sannan kuma ku kallafa ma kanku yin hidima ga shehunnan ku ya ce domin hidimta masu wata ƙofa ce mai girma da take buɗe wa mutum wani ƙofan arziki mai ɗorewa a duniya da lahira. To saboda haka dai abin da ake so a gane shi cewa a cikin musulunci wata ƙofa ce babba. Za ka gani yin Allah yana cewa lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbuna wa ma tunfiqu min shay'in fa inna Allah bihi alim. Ba za ku taɓa samun birru ba har sai kun ciyar. ba za ku zama na Allah masu cikakka da'a masu biyayya ba masu tsoron Allah na ƙwarai ba sosai sai kun ciyar daga abin da kuke so dukiyar nan taku da kuke so kuke jin zahinta a zakatan ku kuke girma mata ku ɗauke ta ku miƙa saboda Allah ciyarwa ciyarwa sannan Allah yana cewa allazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi sai ce bi amwalihim wa anfusihim waɗanda suka yi imani suka yi hijira, suka yi jihadi a cikin lamarin tafarkin Allah. Da me ake jihadi, kaga za ka yi tunanin za a fara kawo rai, ya Allah ce bi amwalihim da dukiyoyinsu. Wai shi in ma za a je yaƙi nan ba ya an je da takobi ba? Takobin nan wasa wata ake. Ko kuma a kashe kuɗi a ƙera ta. Ba ya an ci abinci ba? Abincin nan wani nemo shi ake. Sai Allah ya fara kawo abinci kuɗi. Sai Allah ya fara kawo kuɗi wa jahadu fi bi amwalihim da dukiyoyinsu. sannan sai rai ya biyo ba saboda mai in rai yayi gaba ba ta an koshi ba ba sai makami ba ba ai wani tanaji ne yaki ba ko an je ya dawo ko an je ya dawo wanda ke cikin magajin yunwa da rashin makami ya je ya haɗu da wanda ke koshe ga makami to ya za a kai nasara an fahimta to saboda haka ciyar da dukiya a cikin lamarin Allah yana da girma sosai shi ne nan shehu yake gaya mana ku yi sadaka don zatan Allah fa fi hadisi muslimin ya zo a cikin hadisin muslim an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam daga manzon Allah tsira da amince ta wuta a gare shi yace dahuru shadarul imani shi tsarki wani yanki ne na imani walhamdulillahi tamla'ul mizana faɗin alhamdulillah alhamdulillah tana cika mizani tana cika ma'aunin bawa wa subhanallahi walhamdulillahi faɗin kalmar subhanallah walhamdulillah tamla'ani wa'annan kalmomin guda biyu sun cika au tamla'u ko kuma ita kalmar ƙwara ɗaya ta alhamdulillahi din ko subhanallahi din ta cika ma baina samawati wal ardi abin da ke tsakanin sama da ƙasa da lada ladanta ta cika abin da ke tsakanin sammai da ƙasa wassalatu nurun sallah haske ne, wasauro biya'un, haƙuri shi ma haske ne, walƙur'anu shi kawai alƙur'ani hujjatun laka au alaika, ko dai ya zama hujja gare ka ko ya zama hujja a kanka. Hujja gare ka shi ne Allah ya tambaye ka ya aka kai ka za ce Allah ya mun yi aiki da alƙur'ani abin da magani a cikin alƙur'ani an umarce mu da shi shi muka aikata ka tsira. Wanda kawai alƙur'ani ya zama hujja a kan shi to ai kaga abu kuma ya ɓaci Allah ya tsare mu. Allah zai ta sabawa man aiko da manzo da alkur'ani an ce kaza an ce kaza baka yi ba kana da dalili babu dalili babu dalili cikin saba ma Allah da haka an samu matsala to in qur'ani ya zama hujjar ka ka tsira in ya zama hujja a gare ka to abi ya bata Allah ya mana gafara shi yace kullun nasi ya gadu dukan mutane suna wayan gari baba'i'un nafsahu akwai wanda idan gari ya waye ya sayar da kanshi ranya ya saida shi famu utiquha akwai wanda in ya wayi gari ran nashi ya ɗanto shi aw mubiquha ko kuma ya jefa ran nashi cikin ukuba wani da ya wayi gari ya aikata aiki da aikin nan rayuwar nan tashi ya sai ya hallaka ta yayi asara ta ta tabi ya aikata aikin da ya asara ran nashi magana kuma ta ɓaci wani da ya wayi gari ya wayi gari cikin alheri da ran nashi a halaka take ya saida ta cikin halaka to yanzu da yawa ya gari sai ya aikata wani aiki sai yan to kanshi daga waccan halaka wani kuma ya waye gari ya jefa kanna ya cikin ukuba yana nan bai sayar da ita ba bai fanso ta ba amma ya jefa ta cikin hadari to saboda haka kowa ya lura da yadda ya waye gari da irin aikin da ya kamata yi sai ya lissafa ya ga wannan aikin idan ya yi shi me zai haifar marayo shi sai da ta yi ko ko fanso ta yi ko ko ukuba ya jawo mata sai a lura. Wa ƙala Allah ta'ala, Allah maɗaukakin sarki yana cewa, wa huwa asdaqul qa'ilina shine mafi gaskiyar masu zance, inna Allah ya'muru bil ajal wal ihsan. Allah yana yin umarni da a tsayar da adalci. A tsayar da adalci wal ihsan da kyautatawa. Shi adalci shine ginshikin ginin, shine tubalin da ke gina al'umma ginin al'ummar ya zanna lafiya lau babu wani raurawa. Kafirci mulki yana tabbata da adalci ko da a hannun kafiri ne, amma mulki yana rugujewa da zalunci ko a hannun musulmi ne ko mumini. Adalci shi ke zannar da al'umma ta zanna lafiya, saboda haka a yi adalci, kuma adalcin nan ba ga shugabanni kaɗai ba ga mu ga kowa, ya san cewa abin da zai aikata akwai tsoron Allah da adalci a cikin shi. wal ihsani da kuma kyautatawa ihsani wa hasnu inna allaha yuhibbul muhsinina ihsani shine ayi maka cuta kai kuma kai alheri ayi maka cuta kai kuma kai alheri kada mutum ya dauki tsarin nan da ke nuna cewa ai duk wanda ya maka kankara kai sai ka masa kan itace ya dade yana konawa wannan auka ce wannan bude kofa idan mutum bai fahimci muhimmancin matsalar da ke tattare da cuta ba, sai rinza idan ya ya cuce ka, kai kuma da ka fahimci cewa cuta illa ce, yanzu mai hujjar ka in shi bai fahimta ba ya cuce ka, kai yanzu mai hujjar ka na karama. Sada ka kan kawo wata aya ka ce ai an ce wanda ya cuce ka karama, to cewa aka yi karama daidai da yadda ya cuce ka. Yanzu da wani ma'aunin ne ka auna ka gane gwargwadon irin cutar da ya maka, sannan karama daidai. Misali ɗauka cewa marinka aka yi, za ka ga Bahaushe yana da wata hausa wai an marai ko kuma hede ga wutar lahira. To, kuma yana da wata hausa wai wai ramo gayya ta ta gayya zahi. To, idan ya ma mari mai daraja ta goma, kai in ka tashi rama kana iya rama mai daraja ta talatin ko hamsin. to yanzu idan a cikin go- talatin ɗin da karama an cire goman da ya maka yanzu kaga yana bin ka bashin ishirin yanzu waye azalimi kaga mai ramo shi ne azalimin saboda shari'a cewa sai karama daidai to waye ya san wannan daidai ɗin Allah kada ya san abinda ake nihi ka karama abinda ake nihi ka yahe ba ka iya ramawa daidai da yadda aka cuce ka amma in ka ban mu Allah kuma ayatan ƙarshe ta ce idan an yi haƙuri shine mafi alheri ga masu haƙurin amma sai mu duka togadewa mu ki ƙarishewa saboda muna son mu yi abin da ba daidai ba to a lura da wannan ai ihsani wa ita'izul qurba sannan a rika ciyarwa a rika bayar da alheri ga makusanta wal yatama da miskinai a wal yatama da marayu shine wa ita'izul qurba wa ita'izul qurba wa yanha anil fahsha'i wal munkari Allah ya hana aikata alfahsha Allah ya hana aikata dukkan abubuwan ki والبغي الله يا هنا ظالمش يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالم na haramta zalunci a kaina na sanya zalunci a tsakaninku abin haramtawa ne kada ku yi zalunci kada ku yi zalunci sannan hadisi ya ce ita addu'ar wanda aka zalunta Allah yana ɗaukar ta ne akan gizagizai ana yawo da ita ana yawo da ita a sararin samaniya tana neman ƙofofi sai an buɗe mata ta shiga ba ta faɗi ƙasa a banza sau da ka ji tsoron zalunci ka ji tsoron ka zalunci wani eh shau ya ce falwailu kullul waili kalmar azaba ta tabbata dukkan kalmar azaba liman la yalqa hukumullahi wa rasulihi bil qabul tam ga wanda baya karbar baya gamuwa da hukuncin Allah da manzon Allah da karɓa cikakka wanda duk bai anshi saƙon nan da Ubangiji subhanahu wata'ala ya aiko da shi na a tsayar da gaskiya a ji tsoron Allah ba, to kalmar azaba ta tabbata gare shi. Lakin man balaga hu kitabana sai dai wanda wannan wasiƙa ta mu ta same shi, wata ba ya tuba, wata daraka ma amkanahu kuma ya riski miyagun ayyukansa ya mai gurbin su da kyawawa gwargwadon ikonsa, falahu sa'adatu dare To arzikin gidan duniya da lahira ya tabbata a gare shi. Afallahu amma salaf. Allah ya yi afuwa ya yahi abin da ya gudana a baya. Wanda ya san cewa da yana bin yari mai shakida, yana aikata abin da bai kamata ba ma'ana, yana danganta kan shi da shewa a cikin aikata ɓanna, bai kiyaye abin da sha, bai kiyaye abinci, bai kiyaye maye, yana wasa da sallah, yana bai kiyaye alaƙa shi da mata, yana haɗa jiki da su, yana yin abubuwan da bai kamata ba, bai kiyaye dukiyoyin mutane, bai yin kaza to shehu ba ruwan shi da wannan, bai yi ba, bai ce a yi ba, bai so a yi kuma. wanda ya ce tare ki da shehu ba tare ki da shehu ba to yanzu ya za a idan shi wanda ke irin hakan kuma da gaske san shehu yake to ya tuba ya daina ya zo a kai za ka mu tuba mu ji tsoron Allah dole baya da zani za mu tsaya anan na ji an fara kiran sallah سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم صل على